وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya tsawon wannan rana ta laraba kamar uku ga watan sha'ban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma kamar sha takwas ko sha bakwai sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da ɗaya to kamar da aka saba muna karatu wannan littafi mai albarka na tukwatin maudu ya kame da maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama za mu tashi a wannan kuma shine darasi na arba'in da hudu za mu tashi a babi na tara wanda darasin da ya wuce mun karanto usulun da ke karkashin wannan baji guda goma sha hudu da cikin waɗannan usulun ne za mu fara da wanda malamin ya fara da shi yana da faslul awwal billahi rahman rahim al faslul awwal fasali na farko fi bayani ma'anahu wa istiqaqu ko wa istiqaqi wa fi bayani istiqaqi kenan wannan fasalin na farko ya zo game da ma'anar shi ma'anar mai ma'anar kaciya da matan ya mana shimfiɗa a lokacin da ya zayyano musulun da ke karkashin babin yake alfasulun awwal bi ma'anar fitani wa istiqaqi yi wa musammawu shi ne yake cewa wannan fasalin na farko ya zo wajen bayanin ma'anar kaciya da kuma yadda aka ciro kalmar wanda yadda aka ciro kalmar yana da tasiri musamman a harshe na larabci usul ko tushe ne ke iya haɗa kan kalmomi yana da tasiri wajen isar da ma'ana da daidaiku ko rassan da aka ciro daga wannan asali ko wannan tushe to hatta a wannan fage na maganar kaciya asali ko tushen da aka ciro ababe ko kalmomin da ke da tambaruwa da ita kalmar suna da tasiri wajen isar da ko tsara bayyana wata ma'ana sai ce al-khitan na ce al-khitan ismun da fi'il da khatini shine aikin da bai kaciya ki al-khatinu shi wanda ne da ke kaciya wannan aikin da in ya zo yake yi yake cewa kaciya abunan tarihi na gwari-gwari kenan ya ce wa huwa masdar wannan kalmar ta Allah sai ta masdari ana shi ne asali daga gare shi ne yake tsafo sauran kalmomi wanda za su rantantu ko su faɗaɗa wannan kuma ita ce fahimtar 'yan makarantar basra amma masu na a makarantar kufa suna ga shi masdari ba shi bane asali fi'ili madi shi ne asali aka ce jalasa yajlisu to daga nan ne kuma sai samu julusan ba daga julusan bane za samu jalasa yajlisu yajlis majalis jalis da sauransu kamar da shi ke wannan kalmar ta al'aqidan ita ce mambari wanda kuma duka sun haɗa kan cewa haka abin ne kan nizali kamar da ya cewa annizari da yi wa nufin kasara cewa mazdari ko kuma wa alkaitari ko kuma alkaitari kutiba alaikum alkaitari wa huwa kurhun kurhun lakum ga alkaitari da ma'anar daidai da awon annizar daidai da awon alkaitar duka da ma'auni na alkaitar wannan ta bangaren awon kenan ba wata yana nufin ta bangaren ma'ana ba wa yusamma bihi mawdi'ul qad kuma wani lokaci ana kiran wurin da aka yi kaciyar da sunan alkhitan na abin da yake nufi a cikin mutum ɗan iya da'irar da aka yanki bai kamata ce mata alkhitan sai da mana aikin kaciyar me aka yi yayayi yayayi da abin da ya shigo cikin aikin mai kaciya kaciya su ne bayan ya gama ya tafi an warke iya inda ya yi shi masa kira shi da kaciya ake to duka biyun ana kiran wa min wal hadith daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan takal khitanani idan kaciya biyu suka haɗu kaciyar namiji da kaciyar mace annabi ce wanda ba mu kusu don kaya waje ba ko da babu injaji wanka ya waje ba wanka na shari'a wanka na wajibi kuna ka ya ya waje ba wannan hadisi da imam al-bukhari da imam muslim da imam ibn majah da imam an-nasa'i da imam abu dawud suka fitar da shi da hanyar sahabi ibn abi hurairah da Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kaciya biyu suka haɗu to wanka ya wata ba kaga yadda ba aikin mai kaciyar ba ne a wurin a sakamakon aikin mai kaciyar ne bayan ya ce to kenan aikin mai kaciyar kaciya kaciyar bayan an warke wurin kaciyar shi ma kaciya yake wani san ma fi haƙƙin unsa khafza ana kiran kaciya in a haƙƙin mace ne ta ce mashi khafzu rage ba a ga tun anan an fara martani ga waɗanda suke cewa kaciyar ba shi a ce ta ai musulunci ya nuna kaciyar mata bincike ya nuna ba kyau wannan duk binciken ma da ya nuna ba kyau binciken karya ne bincike ne na son rai bincike ne na jahilci to sai mu ce wani to duk ka gaba bambanai menene ba kyau sai ce kaciyar mata da muke ta maza fasi ce ta maza na da kyau to faɗa da larabci ne da shi ne sani da larabci ya ce ya kai kai da sauran ka ba tacce ne ne Allah ka kudu dalili wa man hajjari kana cikin shi kaga an kaciyar namiji ta ce masa alaƙaitanu na mata kuma sai ce alhafdu nan ce hafdu shine a dan rage abu ba a cire abu ba wanda tun anan ka ga musu akwai taushi taushi sassauci sassauci da rangwani a ciki kuma da adamta cewa yadda ake kaciyar maza ba ka yi kaciyar mata ba idan wani ya zo ya yi ba yadda shari'a ta ce ba yanzu ba shari'a ba ce abin zargi shi ne da bai sanya shari'a ta ce ba shi ne abin zargi shi ne abin zargi to kaciyar mata na ce mata kafdu yukadu har ma a larabci ana cewa fatantul gulama hatina na yi wa yaron namiji kaciya wana na yi wa yaron kaciya wa kafadatul jariya ta kafda mace kuma na yi mata kaciya irin ta su a rage abin da za a rage shi kuma namiji an yanke abin da za a yanke ko an cire abin da za a cire gurusan matin zakar izara game da namiji ana ce mata al-izaru wa bainul ma'azuri ya ce ai wani an baki haka al'azuru shine kaciya al'izaru ta ce ya yana da kaciya ya ce wani ma'azur ne wani kuma gairu ma'azur ma'azur gairu ma'azur in an ce ma'azur wanda ake wa kaciya maktun kenan gairu ma'azur sai zama gairu maktun to shi wannan gairu maktun wanda ba ya mashi kaciya ba da adiban ba da wannan kalmar suke kiran shi ba a larabci ya fi shahara da al'aqlafu ko al'aqlafu ya ce wani aqlafu ne ko kuma ce wani aqlafu ne wannan wani abu ne suke ce mashi mu'akama ka ɗauki harafi ka canza wani harafi da wani harafi a wata kalma amma bai taɓa ma'anar kalmar ba kuma kamar yadda ka ce jadar ka share sa'o'in ka ce jadar kuma duk ma'anar su da ya faru nuna gina da ajeda jadar kabari jadar kabari ko kuma kamar yadda ka zo ka ce akalaf da kafin ko akalaf da rainin kuma duk ma'anar su da ta ce duka wanda zai da kaciya wa kan yi kaza da ya zaro lahu ma'aida su duka biyun ana ce masu al'izar da tsakiyar mazan da ta matan duk za su ke shiga kenan baka da suke haji ya faɗa a cikin asiha wane ya faɗa suna nufin shi ne as-sa'ada wane ne littafin as-sa'ada shi ne limamu jauhari wanda ɗaya ne daga cikin hujjoji a gaba yana littafin da suna as-sahaba da ya zo kan wannan kalma ta kaciya ko al-khitanu sai ya ce qala abu ubaida abu ubaida ya ce azartul jariyata wal gulama a azara kuma azara aikatantu huma abu ubaida yake cewa za ta isa azartul jariya wa azartul gulama na yi wa yaron na yi wa yaron kaciya na yi wa macen kaciya ko na yi wa macen kaciya kuma na yi wa namijin kaciya kawai ma hafi shahira anan shi ne ita kalmar ta a'azara za ta yi amfani da ita sai namiji za ta iya amfani da ita kuma ga mace shi ne ma'anar ce katantu kuma katantul jariya wa katantu alguda ya ce wa kazalika a'azartu kuma kamar za ka ce katantu kuma kuma ya halitta ka ce a azartu ma kale ce wal aktsar sai dai abinda masana suka fi yawa wurin jaye a kai shi ne kafaffun jariyata in kaciyar mace ce sai a yi amfani da kalmar alhafudu ya ce wal kulbatu wanda hurlat hiyar jirgatin da ke tunkufa da kulfa ko hurla wannan kuma ita ce fatar da ake yankewa lokacin kaciya ita fatar da ake yankewa wacce in an yanke ta ne za a ce an yi kaciya har a jira a warke mai ce suke da wancan suna ko a ce mata kulfatu kaga al'akalatu wanda yake da ita wala gurlatu wanda yake da wannan fata ba a yanke ba kana yace wa tasumul arabu larabawa suna riyawa wannan zato ne wanda yau da kullum ba ta tabbatar ba kuma nassoshi na shari'a ba su tabbatar ba kaga ya fado kenan ya tuntunta a ce miki zato wa tasbumul arab larabawa suna zato suna riya cewa annal gulama idan wuli da fil kamar idan aka haifi yaro a hasken farin wata akwai da yasa kwanu fi hat kulfatu amma akwai da ya sa fuske hat kulfatu shi ne kuma ya fi kyau wani ke ta yi shi suka ɗauka wannan ba fa fuske hat kuskure ne fuske hat ne fuske hat kulfatu to wai wannan farin watan daidai yaro ya faɗo mace ta yi sai ta yi a farin wata kila mata biya ne kila al'adar su kenan kila kaza kila kaza to yaron na fatowa wai farin watan zai iya cire wannan fata ko ya fata ta saboda karfin farin watan kenan da kuma launin fatar jariri to wai shine sai ka ga yaron fasara kalma tuni sai yaron ya zama kamar wanda aka yi wa kaciya to za mu rutan nan gaba kaɗan akwai matsalar da za mu tattauna wata za ga ta shahara sosan gaske tambaya ce yake yi wai annabi sallallahu alaihi wasallam a kaciya aka haife shi ko ku mala'ika jibrilu ya yi mashi ko ku ɗan uwanki ko kakanki ko dangi suka yi mashi za ga da a bukukuwan mauludi ake ake an haife shi da kaciya saboda karama shi ake yayata wannan kuma ita ce mafi raunin maganganun ba saboda balarabe in aka yi mutum da kaciya a yi lalari yan gidan sun bane don su a wurin ba na rage yaro da kaciya ba na in na kasa ce ai mu ne ma gaba daya amma da ba za ka taɓa ganin makiya annabi daga laraba suna sake shi da cewa an haife shi da kaciya ba wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ke nuni da cewa ba a haife annabi da kaciya ba laraba ka ɗauki ko dai kakan shi ya yi mashi ko kuma malaika jibril ya yi mashi wannan duk da dama dama amma da lalai saboda karama an haife shi da kaciya ba abin yabo bane a laraba annaban da suka gabata ba wanda aka haifa da kaciya saboda a girmama su shi ke nan sai na kazo kan annabi shi ne shi kuma sai ya yake da kaciya dan ake girmama shi a ke ga hankali ma in yana da hankali ba zai da wannan ba amma bai da shi ne sallama wannan zafana zai zo nan gaba zai martani a kan wannan matsalar yake fa fitanur rajul kaciyar namiji hiya al-harful mustadir ala asfal al-hashafat ita ce ta ta kewayayya a gefen hashafa take cewa hashafa wa majibul hashafat wannan fatar da ta kewaye wurin to cire ta shi ne yi wa namiji kaciya to idan ka samu wanda bai tsare ba zai iya cire ta ne kai inda ya kamata ya cire ba don ba isa ba sai an dawo an kai ya ji matsala ma in ka samu kuma ɗan wuce gona da iri dan ta'adda ko kuma dai tsautsayi shi kuma zai iya wuce inda ya kamata a cire ya wuce kuma ba da ma a dawo a gyara an wuce wurin gara ma ba a kai ba a iya zuwa a gyara in ba a kai ba sai a dawo sai a auna sai a cire inda ake zuwa cire amma za ka cikin iko Allah mu nan wanzaman mu da kuma yadda yake kafir zai ya ka ana kuka da wannan matsala amma wasu yankuna ana fama da wannan matsala ko saboda kwarewa ko kuma dai tsautsayin ya zama mafi yawa mu dai nan ga kwarewar kun ba mu da tsautsayi to wannan yar fatar ita ce an cire ita ce an yi ma wani kaciya yace wa huwa alladhi tarattabat tarattabat al-ahkamu ala taghyibihi bil farji wani bugun haka aka sa ko kuma inda aka sa huwa alladhi turattabu al-ahkamu ala taghyibihi bil farji duka ma'anonin duke ne ko dai wa huwa alladhi turattabu al-ahkamu ala taghyibihi bil farji waccan kashafar da malam ke magana wacce yanke fatar da ta kewaye ta ita ce kaciya wannan kan al'aurar namijin ita ce wacce aka tattara hukunci masu hukunce masu yawa game da fakuwar wannan kashafar a farkin mace. Halitta faturattaru alaihi aksaru min salatin mi'ati hukumi. Lokacin da namiji ya kwanta da wata mace, wannan kashafar tashi ya faku a farkin matar. malamai sun ciro hukunce hukunce sama da ɗari uku a kai hukunci hukunci sama da ɗari uku wa kada jama'a a ba a zuhu wasu daga cikin malamai ma ƴan keke da keke sun bibiyi matsalar majibul hakafan an ahkamu da mutarar da ba fi majibi an hakafati fil far guda nawa ne shine ce wasu sun yi bin kwakwafi fa bana ga arba'a mi'a illa samaniya da illa samaniya su aka suka bi shi ko sai suka samu hukunta ɗari hudu ba takwas ɗari uku da tasa'in da biyu hukunce hukunci sai mutum ya duba a kawani da lukafiyya na gudun abdurrahman gudun zuzai ya ya ya kawo hukunce hukunta da yawa karkashin haka kaga dai daga ciki za a ce in mutum ya aure mace aka samu jibula ta ba ta cinye sadaki in bai taba aure ba ya samu gido haka fa ya zama ko husse ya zo gunce shi ya canza mana abu ya tashi in aikin haji mutum yake yi aikin haji shi ya baci idan mace ce aka yi mata saki uku ta kai ta kwanta da wani aka samu gido aka taba ta cika requirement in wannan ya take da ta koma wajen mijin baya in aikin haji ne ya baci in azumi ne ya baci in waye kaza aka za ta suna kalin tashi to wannan hukunce hukunta ga kenan yanzu ka tirka da matuƙar muhimmanci wanda ba musulunci suke ba sai ka ga sai dai su yi saboda wasu dalilai na lafiya ba daidai na musulunci ko na shari'a ba yace wa ma fitana da mar'a amma kaciyar mace kuwa fa hiya jildatu wata yar fata ce ka kurfin jiki yadda ka san tukkun zakara in ka samu zakara da tsaki ta kai da akwai dan tukku wannan abu mai dan ja to wata wani dan tukku wata wata yar tsoka ce kamar tukkun zakara fawqal farji da yake take dan saman farjin ta wacce fa idza gabat la kashafatu fil farji hada fitanuhu khitanaha wanda idan kashafar bali na miji ta kwaku a farjin mace sai su daura da juna to fa idza ta'ala ya faqadin taqaya in suka dauranci juna to sun hadu kamar yuqalu in takal farisani idza ta'ala ya kamar da idan jarumi da jarumi suka fuskanci juna sai kawai ka dana ta yi sun ma hadu raji ba wai zuwa suka suka kara ba wannan ya taho wannan ya taho wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan wa idza lam yata wa in lam yata damma ko da ba su tamfara da juna ba to wannan ya tsokar ka da ke kan al'aurar mace ita ake ragewa ce take ta haftu ragewa in aka rage da yawa za ke cutar da matar in aka rage da yawa za a cutar da ita ke sa musulunci da yadda ba a cikin rage cikin jinaya wanda za mu zo nan gaba ne kulla babi musamman ko fasali musamman don wannan matsalar yace wal maqsud abinda ake nufi annal khitana ita kaciya ismul lil mahalli kenan suna ne na wurin shi wurin da wanzani ne aikin to shi ake cewa kaciya wa hiya al jildatu allati tabqa ba'da al qat'i ita ce fatar da take raguwa bayan an yanke wanda ake so a cire sannan wasu mutum kaciya kuma suna ne na aikin wa huwa fi'il al-khatim shine sunan shi wanzani sunan aikin wanzani mana aikin wanzani wannan aikin da yayi na kaiwa da komowa da yanke kaza da yanke kaza to shi yake cewa khitan yake wa nabiru hada abin da ke kamance teniya da wannan a hukuncin hukuncin na shari'a kamar asiwa kamar asuwai za ka iya fa'inda husmul bil'ana allati yusaku biha in ka ce asuwa itacen da ake goge bakin da shi to sunan shi asuwai za ka yi zuwa shago ka kira nan ban asuwai ta ce me za ka yi da shi sai ka ce zan yi asuwai shi asuwakin da za ka yi ba a siyarwa amma abin da za ka yi asuwakin da shi ana siyarwa kuma duka larabcin ka yayi ban asuwaki dan in yi asuwaki sannan wasu mutum tasawwuku litasawwuki bihi kuma suna ne na gogawa domin mutum ya samo itacen asuwa yana goga wannan gogawar sunanta asuwa ya ce wa kanu yi tulakula haitanu ala da'awar ila walimati wani lokacin kuma ana amfani da kalmar haitanu a matsayin gayyata zuwa ga walima ta wanda aka yi wa kaciya kama da tutulaku al'aƙiƙatu ala zalika aida kamar yadda ake dora wannan ga ake dora hakika ga walima wannan bayanan duka sun gabata daga yin cewa walimar hakika ita ma a fitar wannan shi ne bayanin da malai wannan magana da ya faɗa mutum zai iya samun ta a wajen ibnu durai ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka rubuta mu'jam ko kamus na larabci cikin gaɗaɗɗun ma'ajin da muke da su yana da littafi ko mu'jam da ya sa wa suna jam'aratul lugha kamar ka ce jamhuriyar harshe ana kira shi ibn zare in mutum yi mujalladi na biyu da zai ga wannan magana to da shi ne abin da jinki na farko ya ya kunsa to sai alfasu da sani fasali na biyu fi zikira fitatil khalil ibrahim game da ambatan kaciyar annabi ibrahim alaihi salam wal anbiya'i ba'dahu salawatullahi alaihim ajma'in da kuma annabawan da suka zo a bayan sha'anicin Allah ya tabbata gare su. Ita kaciya sunna ce daga cikin sunnoni na fitara kamar yadda bayani ne. Da haka to tun da sunna ce ta fitara waɗanda suka fi cancantar su tabbata wannan siffa su ne annabawa da manzanni musamman kuma manya. Kaga wanda suke biye da su min ba da abu to mana anan dai an bata mana kakir annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi kaciya kuma ya yi wa ƴaƴan shi kaciya to yaya al'amari ne sannan annaba da suka zo a bayan shi su ma an masu kaciya kuma sun rika ma ƴaƴan su kaciya har ya tuke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mana ke duk sahihai ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin muslim الإمام أحمد بن حنبل ما يكتب في شيء على المسند النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لدى حديث سيدنا أبي هريرة الله جل جلاله ياتي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذم أن سرنا يمكن أن تثبت أزريش ياتي اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة النبي إبراهيم ياي كاتيا أن يمكن أن تثبت أزريش yana ɗan shekara tamanin yana ɗan shekara tamanin ya makan shi kaciya abu mamaki biyu ko da shekarun da yawa ga yake ma kai yanzu mu da ce aka ta karanta mana ya haihu da su yi ba sai ya samu wasu kuɗaɗe iko na dai yadda da ake gyaro al'amura to shan nabi ibrahim shi wa kai wannan yana nuni da gyaron tsayirin ta annabawa Allah ne kai tsaye ba shi umarnin nabi ibrahim sai kai kaciya nan take kawai zai zartar kuma yadda aka ce je ka yanka dan sai ni a rafil mana ne an yi a sauka kawai je ya fara haramar yankawa to a ina yi kaciyar belakaduni wannan kalmar ta alakaduni har matsala na ga wani yayi wai kalmar nan ta alakaduni kayan aiki ne ko sunan wuri ne ibn hajar yake cewa idan ka ce kadu ba tare da ka sa shadda a kan abin nan ba a kan daɗin ba ba ka ce kadun ba ba abin da ake nufi suna ne na wuri amma idan ka ce alakatu to suna ne na kayan aiki idan ka ce alfadun na ne sunan shi da hausa irin kan gatarin nan da za su gani na musamman masu sassaka dan ke sako dan karamin nan ne dan karan kai galiba akan yi shi da karfi za a ga da ruwan da kotar duka karfi to shine kaddu to suka ce da shi yayi a wani gari da ake ce mashi kaddu yakutu al-habawi a cikin littafin shi da mujamul bundan ya kawo wannan a matsayin gari ne wani gari ne a yankin sham suke ce shi suke ce mashi kantu to kuma waccan an tsaki ne ko ne ko ko ke tabu to shi ma na ce mashi kantu wanda ko da kun jam ka duba namu na ka duba an mujamul waji karkashin kafin za ga aka hoton shi ma sun sa ko ka duba da sun jama da wasi ko albasi duka za ka ake rubuta haka sun sa suna nuna maka cewa shi ne annabi ibrahim ya yi wa kan shi kaciya yana ɗan shekara tamanin a yankin da ake ce mashi alfadu قال البخاري الإمام البخاري في القدوم مخففة وهو اسم موضع يتي مخففة لا تكرن كما تكاي ودال شدة كما سولاني نوري وقال الهروي سئل أبو عبد الله الإمام المروزي يكي كان تنبي أبو عبد الله عمر بن حنبل كنا على كتن إبراهيم نفسه لقدوم شن النبي إبراهيم شيء وكان شكاتيا دكان شأقدوم قال سيكي بطرف القدوم da gefen kizahore ya sa shadda nan bai tarfi da kadum saboda kadum mahalli ne wuri ne amma kadum shi ne gizago to sai ce a'a ba dai da gizago yi wa kanshi kaciya ba da wani yanki na gizago amma dai wanda ba ce gizago ai ba yana nufin duka ba ko da ta yanka wannan abun da wuka ana nufin ba da kowane bangare na wukar ba da wani yanki ne na wukar ko wani bangare na wukar kila wajen kai minta kawai kamar yana so ya ce e shi yi wa kai shi kaciya kuma da ma ba shi ya tafi da cikin sai bukari amma da zago amma da yin bawai da dukkan shi ba da yanki wa kana abu da wa abdullahi ibn ahmad wa har innahu sa'adu ahmad an qawli sun tambaya ahmad ibn hanbal game da wannan maganar ta shi iftatana bil qattu da yake ya yi safiya a kadum ko kadu kada huwa mawdi da yake ai kadu suna ne na wuri wa kana gairu amma wani shi sun ci wani da wani Muhammad ibn Hanbal ya ci huwa an huwa mulil ala suna ne na kayan aiki shine kadum da kamar wancan gizagon ɗan ƙaramin gatayi haka wanda suka ce suna ne na kayan aiki wahtajja bi qawli sha'ir har suka kama hujja da maganar wani mawaki fa kuntu aliyuni la kaduma da andani akwai bugun da yazo ko akwai riwaya ta wannan waka kuma ce suna da riwaya sai mu ce a wata riwaya ya zo ne fa kuntu a irani madadin a iruni sai zo a irani kamar yana ishara ko yana neman mutane guda biyu fa kuntu a iru ne laka zuna sai na ce wa mutanen da Allah ku bani aran da zagon la'allani me yiwuwa ni a hutu bihi kafara zai iya kauda wata fata wata fata ce a jikina ta tashi ko a jikin dabba ta kofatan ta ya tashi wanda ana tatsa kofatan dabba da shi nan kafara a jikin kirki fil fata ba kafuru da muka sani ba ya ce da abu ya zama ce don in yi aiki da shi irin aikin da ake ga kakkaifan takobi al'afiyadu a nan yana nufi da shi a sai ɗaya da cikin sunaye ne na takubba a sai matin kuma gogagge wanda yana da kaifi ga yawo jini nan da nan za a yi aikin da za a yi da shi to ma abin shi ne da kurto a iru ne da kaduma ko alaman kadu inda gari ne yayin da za ka zo ka ce wani alaman kano ya alaman kano to waye ka dauka dauko ba amma da duk alama kayan aiki ne to kaga duka dai biyun ana bane yace wa kana sa'ifa wa kana sa'ifa wani sashi na malamai kuma suka ce mardawahu mukaffafa wanda ya ruwaito shi ba da shakka bai ce qadu fa huwa kuma mawdi to suna ne na wuri wa mardawahu mutakkala amma wanda ya ruwaito shi da da shadda yace qattu fa huwa kuma al'ana to suna ne na kayan aiki وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ an ruwaito kissar kaciyar annabi ibrahim khalilur rahmani bi alfawi da na kuzza da dama yuhimu ba'du hatta arula wanda wani sashi ma na riwayar malam sai sa ka sai ma ka sa ka fahimci cewa akwai cin karo da juna to amma kuma malam yace wala ta'arula fiha bihamdillah cikin gode ma Allah da irin ni'imomin shi kan babu cin karo da juna to lokacin da ka ce wannan riya ta ce ai ga yadda kaciyar ta kasance ko ba lokacin da ake kaciyar ko yana dan shekara kaza ko a gari kaza wata riya kuma ta zo da wani lafazin ko wani sakon ko wani hukuncin ni shi kuma malami ya kasa haɗa kansu to ba makawa sai kaga ɗaya da rijiya ce kaga ɗaya na tabbata da rijiya ce zai ce masha Allah an buɗe rijiya ya ce an kyale mai inganci da wuce a wurgar da na rijiya yadda aka riga babu cin karo da juna malik ce fa fi sahih al-bukhari ya zar cikin sahih al-bukhari من حديث ابن سينات عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام اختتن ابراهيم وهو منذ ثمانين سنه بالقدوم النبي ابراهيم عليه السلام يا ايها كيف كاشيا انا دشي كرو ثمانين القدوم وفي لفظ اختتن ابراهيم بعد ثمانين سنه بالقدوم النبي ابراهيم يا ايها كيف كاشيا ko ya yi kaciya bayan ya shekara tamanin a yankin da ake ce masa kazu za a karanta kazu din nan mukaffafatu ba tare da shadda ba ko a ce kazu ba kattun ba kaga wannan mala ya kake maimaitawa ne dan kamar yana so ya nuna mana za mu shiga wani rinsi idan mutum toce da ke ta fata ta wannan hadisan zai rike bai ta gaba ba wani daji rubu ne za a rasa to amma bari ya maimaita mana tokila in dai ka fahimci wannan hadisin na bukhari to ka daga duk wani hadisi za a kawo maka ko wani asari to ba zai ruta ka ka kasa gane inda aka rufa ba to shine ma da ke yazo a hadisi ya yi rubu sa'i an ibn adlan an abi an abi hurairah an muslim ka tabbaci ya zo kada ya haya wa kadum al-fa'at kazum shi ne alfa'al an nan ce alfa'al shi ne gatari to amma dai zai fi kama da ce gizagon kamar yadda suke cewa kazum gizago ba za a ce mashi fa'at gatari kai tsaye ba eh ba ga ka ce fa'at wanda za a iya fassara itatuwa su ga su suna cikin fa'at amma wancan kazum ba za ka kira shi da sunan ko ba za ka ɗauko shi zai maka irin wancan aikin ba ba zai iya maka fasa maka gungume ba وقال النذر وقال النذر بن شميل nadru da yake da yake cewa kasa abu ne da kazo ya datsa fatar da ake so a dace lokacin kaciya da kadduri da gilago ko da gatari fa qila lahu sai aka ce mashi ya kuluna akar makalla suna fa cewa kazo kar ya fi bisha wani gari ne fa a sha falam ya arif shi ce to shi shi da suka tafi shi ma san garin bare wa sabata ala qawli ya nuna musu shi yana nan akan bakan shi cewa kaddum din nan kayan aiki ne kuma da shi annabi Ibrahim ya kaciya maganar cewa zani ne a sha ni ban ma san shi ba idan da ban san shi ba ka ga tabbar tabbas ne da abin da nake da shi na da abin da kuka zama da shi na rakin tabbas sai ya tsaka akan maganar kana da jauhari al-imamu da jauhari yake cewa mai asihahu kenan alaqaduhu alladhi yunhadri abinda ake sassaka da shi mukhaffafun in ka yi takhafifi shi ka ce kadu kaga ya saba ma wancan fahimtar kenan dan su ce in ka ce kadu wuri in ka ce kadu kuma kayan aiki shi kuma jauhari ke ta in ka ce kadu to shine kayan aiki qala ibn sikki ibn sikki ya ce wala taqul qadum bitashdid kar ka fara ka ce qadum ta hanyar sanya shadda kana yace wala qadum aidan ismu mawdi mukhaffaf in ka ce kadu kadu suna ne na wuri in ka karanta shi mukhaffaf wasahihu mana ce maganar dai da take inganci annal kadu fil hadith al ala kadu a wannan hadisin tana nufin kayan aiki ba wuri bane kuma cewa kadu kayan aiki ne kamar mai karatu ko mu musulmi ya yi mana muhimmanci ya yi mana muhimmanci ya yi mana muhimmanci misali yadda za ce ya kai yanzu a faɗa maka abin da ya kai ya shi ya fi maka muhimmanci da a faɗa maka a inda ya kai sarki maka ya kai aka nuna wannan duk ba muhimmi ba ne me da me kari to da ka yanzu a faɗa mana abin da annabi ibrahim ya yi kaciyar da shi ya fi muhimmanci da a faɗa mana inda ya yi kaciyar ya fi muhimmanci da su suke cewa a hadisin gaskiya suna fahimtar kawai kayan aiki ne lima da wani bai haƙi suna dogaro da abin da limamul bai haƙi ya ruwaito a cikin asunan da kubara mujalladin shi na takwas لكي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول إن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختتنا وهو ابن ثمانين سنة lallai annabi Ibrahim ba daɗin Allah mai rahama an kubarce shi da ya tafi ya yi kaciya lokacin yana ɗan shekara tamanin fa ajjala fa na bi kadumin sai gaggauta yin kaciya saboda ƙoƙarin gaggawar garkar da umarnin Allah wa sari'u ila ma firatin min rabbikum sai gaggawa sai dai dauko gatari yayi fashtadda alaihi alwajh sai ko ciwo ya dame shi rashin ciwo ya dame yanzu da wani ke ta musulunci akwai tsauri ana da tsauri da zai ce ko kowa shi ya rika matsayi kuma da gatari kuma Allah kawai ya bar ta a haka mutum ya iya kai shi wuta kawai ce shari'a ta tsara ma a yi wa mutum sakka bai ma sanan yi ba ya ce a bari sai kowa ya cika shekara arba'in sai siyo gatari kuma in yi dole ya rika zuwa ta ni yana zuwa fata ba aka rayu ba dole a gidan jami'i kuma ku duba sauki na shari'a Allah ya sauƙaƙa to sai rashin lafiya ya dame shi mana raƙaɗi na ciwo kada a rabba hu fa au Allahu ilai sai ya roƙi ubangiji shine Allah ya mashi wahayi innaka ajilta qabla an na'muraka bil alam ai kai ne kai gaggawar yin kaciya da gatari kafin mu faɗa maka abin da za ka yi ila da ya yi abu ya ce maki to kawai sako ganyen dabino ɗan goga za ka yi ta wuri shi kenan kama kuma kaga shi ne zai ba saboda gaggawa ya ga ya zartar da umarnin Allah kala ya rob shi ne ya faɗi dalilin shi na yin gaggawa ya ce ya ubangiji na karintu an uakhira amraka ina kyamar in jinkirta al'amarin ka ne shi yasa Allah ne wannan gaggawa Allah bai garge shi ba abin da yayi ne kenan قال وقتل إسماعيل وهو ابن ثلاثة عشر سنة sai waɗansu annabi Ismail kaciya lokacin annabi Ismail na ɗan shekara sha uku. Yana da shekara sha uku ya mishi kaciya. Wa kata na Ishaqa wa huwa kulu sab'ata ayyam. Sai wa ɗan shi annabi Ishaqa kaciya lokacin yana ɗan kwana bakwai. Ranar suna kenan. Shi ma za ga jidali ne da khilafan ne da ake tattaunawa. Wani lokaci ya kamata a yi wa yaro kaciya bayan shekara bakwai ko sha uku ko kwana bakwai. da wasu malamai suka ce biya halatta idan yaron lafiyar shi ta kai lafiya masana sun ce a iya mashi kaciya za a iya mashi ranar suna wasu kuma suka ce a'a ai a bashi ya dan tasa to da kaciyan nan akwai darussa a ciki ya dan ji zafin askar yana da muhimmanci ya kai shekara hudu biyar ka ga ya dan san zafin muka ko to sai yanke shi a lokacin ya tsatsane shi shi ma da Usman da Shehu Usman ibn Kodi ka duba ya sunna wa Ismail bid'a ya daga cikin bid'o'i a babin kaciya shine hana dan kaciya kuka yace duk wanda ya hana dan kaciya kwalla shi yayi bid'a ya nemi Allah gafara ba a hana shi kale shi kai kana hana shi ka zama dan bid'a in kana so kai kuka ka zo mashi da kaza mana ko kan akuya ya bace ka gani in ya ga kayan aiki zai shigo ai ko dan ya kai baka amma da gona zo da sanda a hon in fake ka takar karan banza da a gaji a kake wannan fada kuma ka ba a ba a ma dan kaci a fada ba mu dan ba mu shi fada shi kadai san me yake yi kuma wani mai baruren shi ma da a ce Allah zai fito da referin din da aka yi. Allah kaɗai ke da shi yayi. Duk jama'an garin sun manta, wani ma maji ba kyamara, amma Allah na nan da shi, amma da Allah ba zai fito da shi ba saboda rashin asiri irin na Allah. Ya zai da ba. Suna kan yaron na da lafiya likitoci da masana suka ce za a iya mashi kaciya. in an mashi abu kai din barwa amma dai aka bari ya kai wancan lokacin shi ma kuma ya halatta wa kana hanbal haddathana asim haddathana abu uwai qal haddathani abu dinar an al-a'raj an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qal inna ibrahima awwal man istakana wa huwa ibn mi'atin wa yashirina sana lalle annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara kaciya a tarihi lokacin yana ɗan shekara ɗari da ashirin. Yaftaka da bilakadum ya yi ne da gizago, sun ma'asha ba da samani na sana. Bayan ya yi kakiyar kuma Allah ya raya ta har shekara tamanin. Ya shekara ɗari yi kenan a raye ko? Sai da wannan hadisin maudu'i ne kamar da mana albani ya ce. Hadisi ne maudu. Ma da fara sai na ce walakin sai ne kaza hadisin ma'aduwun wannan hadisi ne al-mu'in yana da illa ba za a yi da shi kwata kwata kuma illatun qadiha suna raba illa zuwa gida hudu akwai illa a sanad qadiha akwai illa a sanadi ghairu qadiha akwai illa a matani qadiha akwai illa a matani ghairu qadiha wani illa ce qadiha a matani yace har ma isnadi rawahu يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يرويتوشي إذا سعيد بن المسيب أنا أبي هريرة قوله ومع هذا تعالى دون فهو من رواية أبي هويت عبد الله بن عبد الله المدني wannan na ɗaya daga cikin riwayar abubuwai abdullahi dan abdullahi da madani a cikin tahdibu tahdibu ya ba da karkarar shi yake cewa cikin hada takarin sai a cikin takarin yake cewa sadukun shi wannan mutumin abubuwai abdullahi ibn abdullahi da madani ta gaira cin wancan isnadin ko ibn adar ke ta saduqun mutum ne ne dan karan gaskiya amma yana da wa'ani mutum ne ne wa'ani su kuma da man hadisi in dai kana wa'ani duk kirkinka wannan sai tare da amfana ce amma wa'adinka ba ruwanka da hadisanka su da kaga hadisin ko ta nan bangaren bai tabbata ba وكما لك وقد روى له مسلم في صحيحه مهتدا به فما فتحت هكا الامام مسلم يا كتاب حديثي daga gare shi kuma ya kafa hujja da shi ba ko ina bane yake wa'anin da haka ana karɓa ta wata fuskar wala ba da zuwa abu sunan al'arba ma abuta sunan al'arba su alimamu turmidi da ibnu maja da abu dawud da nasa'i sun fitar da hadisai da gari wa kana abu dawud da huwa salihu abu dawud ya ce a gaskiya abubuwan mutumin kirki ne salihun na gamsaccen mutum ne amma na mai kuke kuma daraja ta ko nake dan da yiwa akwai magana wa kana fakar riwayat fihi an ibn ma'i riwayat da aka samu daga yahya ibn ma'i wanda gaskiya a irin wannan fage ana so a ji matsaya ta shi yahya ibn ma'i to an samo riwaya ne cin karo da juna ko ne sabani farawa annabi jawri ko turi at-turi sai ya goyo fi hadisin da'if a wani hadisi da'ifi warawa annabi tawdido hadisin da yake ne amma ya rawaito cewa ya haya bin ma'in ya ce abu uwai abdullahi bin abdullahi da majalin mutumin kirki ne walakin da mutira ta bin abdurrahman ko shu'aib bin abi hamza da wa ghayruhuma rawaw an abi zinad khilafa ma rawahu abu uwai wannan hadisi na abu uwai sai wayannan malamai suka ruwaito akasin haka sabanin abin da shi ya ruwaito ko wa rawahu ashabu sahih mene su suka ruwaito waɗannan malaman sun ruwaito wanda abin da aka ya saba mana abu wai sun ruwaito abin da ma'abuta ingancin hadisi suka ruwaito ne cewa annahu sakana wa huwa fifty na sana an yi mashi kaciya ko ya yi kaciya na ɗan shekara tamanin kaga ai can su ce wai an mai ya yi kaciya na shekara ɗari da ashirin sai kuma ya rayu bayan ya shekara tamanin amma bayan kaciya ya rayu shekara tamanin sama abin da ya tabbata a bukari shi ne annabi ibrahim yana nan shekara tamanin yi kaciya ma da ke wa hada aula bis sawadi gaskiya wannan maganar ita ta fi dacewa da daidai wanda ya dinga ala sa'atil marfu'i wal mawdu'i kuma wannan na nuni akan duk maganar ta saba a wannan cewa yana nan shekara ɗari da ashirin ko da marfu'i ya ce ko ko mawdu'i ya ce akan wani sahabi marzu magana ce mai rauni wacce ba za a iya kasa hujja da ita ba وقد أجاب بعضهم أقول ما لمن استفاد أمسع game da wannan da an kana sai da cikin malamai ko suka da cikin malamai suka ce a riwaya ta ni sahiha ta ne waye duka riwayoyin guda biyu inganta su ne duka riwayoyin ai sun inganta wannan ya ce annabi ibrahim ya yi wa kai kace na shekara tamanin daga nan ya rayu shekara ɗari da ashirin kenan kun kada ya rayu ɗari biyu ne ko wannan kuma yake a yana da shekara ɗari da ashirin ne ya ba kai itaciya bayan nan sai rayu shekara tamanin to shi ne wani malami yake cewa zai ya fahadi akwai wani malami da yake ce mashi kama da ibnu tsalaha kama da ibnu tsalaha har littafi ya rubuta a kai yace shi ne ga dalilin da za a rubuta waɗancan hadisai da suka ce annabi ibrahim ya yi wa kai itaciya na da shekara ɗari da ashirin ba ai za ka iya haɗa su da wannan tunda an haɗu kan cewa annabi ibrahim ya rayu a duniya shekara ɗari biyu ga wanda ya ce ya yi makan shekaciya yana ɗan shekara tamanin to me sauran shekarun da suka rage bayan kaciya ɗari da ashirin wanda kuma ke yana ɗan shekara ɗari da ashirin to me ya rage mashi tamanin wanda ya ɗauki tamanin a su ne shekarun da aka yi kaciya saura ɗari da ashirin wanda ya ɗauki ɗari da ashirin su ne shekarun kaciya saura tamanin ita za ka yi suka sa ɗaki ne ba za su faɗa ba akwai alaƙa akwai ɗan zumunci zumunci da ya haɗa su to shi ne cewa wajen hulun jami'i bai na hadisai yadda za ka haɗa hadisan guda biyu shi ne yi ƙura ku min muddati hayatin khalil za a gano haka ne daga gwargwadon yawan shekarun rayuwa a duniya na alkhalil ibn ahmad a kata khalil khalilullah nabiyullah ibrahim fa inna huwa asha ni atai sana ya rayu shekara ɗari biyu min ha samanuna daga ciki akwai shekaru tamanin zairu maktuni ba ta ta fuskaciya ba ومنها مئة وعشرون سنة مقتونة daga ciki akwai shekara ɗari da ashirin yana da kaciya faƙaulu ikhtakana ibrahim wa huwa ibnu mi'atin wa ishirina sana to wanda ya ce ya yi wa kan shi kaciya yana ɗan shekara ɗari da ashirin wa lam yakun ikhtakana bi mi'atin wa ishirina sana in ka lura ya ce ya yi wa kan shi kaciya ce mi'a ba ya ce wa huwa ibnu wannan malami kamar ya nuna tala'a inda yake shiga ba nan yake fita ba ya gama kalan da mai karatu cewa kuma za su haɗu ku za ka samu wani malami mai suna irida sunan su irida ana ce mashi al-kamal ibn al-adi shi kuma sai ya zo sai mace martani ya yi ma shi kamar ibn talha martani ya rushe kusan duk abin da ya faɗa cewa ba zai yi ba ibn hajar a cikin alfatul gani mujalladin shi na goma sha ɗaya ya tattauna matsalar da can gaske inda ya kawo maganganun da wannan din yayi da maganganun da shi wannan yayi shi shi al-kamal ibn al-abid ya rubuta littafi ya sa shi suna al-mulhat fi radd ala kulli talaha suna littafin mulha game da martani da malam al-kamal dan talha ya rushe kusan kaso mai yawa na maganganun shi cewa ba za ta haɗu ba kuma gaskiya akwai inda shi kamar ya nuna sana'a magana ne kawai ba za ta yi ba saboda laraba na da al'ada a zancen su in suna lissafin wata ko in tana karanta tarihi za ka gana cewa kwana bakwai da suka wuce a sha'aba sai ba ka lura ba sai kai zaton suna nufin kwana bakwai sha'aban ya kare ba ta suke nufi ba in kai gaba za a iya ce maka kuma kwana bakwai da suka saura a sha'aban kwana bakwai khalaf min sha'aban ko kwana bakwai baqiyat min sha'aban to dabi'a da laraba suke da ita asalin zancen su shine in wata bai kai kwana sha biyar ba wani abu ya faru a cikin kwana sha biyar ɗin farko ko sha hudun farko ta ce khalaf ta ce kwana sha ɗaya khalaf min sha'aban amma da ya wuce rabi duk abin da ya faru sai a faɗa ragowar kwanakin a ce ba ya ci sha'aba yanzu daga sha shida ga wata ba lalai sai ce maka kwana sha hudu da suka rage a sha'aban ba zai taɓa zuwa ce maka kwana sha shida da suka wuce a sha'aban ba wannan gwanan sun dai hausawa a hausa muna yi ke waya kwanan wata ne ta sha'aban yau ya kwana sha shida sun wuce sha shida da wucewar sha'aban a balarabe ba kai ce maka sha shida da wucewar sha'aban ba sai dai ce maka sha hudu suka rage tun da an wuce rage sai ƙara waiwayar baya yanzu gangarar yake kallo kuma kuma ya bi mu a tunani ba ana ka je gangara kuma kana waje a ba aka fi ta a gangarin gada ina gaba ke to ana wuce rage sai ta kallon gaba to shi yanzu ibnu kamar ibnu kana abin da yake nufi annabi ibrahim ya rayu shekara ɗari biyu an mashi tafiya yana nan shekara ya yi karkara da shekara tamanin to kenan sai ka zo ka ce annabi ibrahim ya yi wa kan shi kaciya shekara ɗari da ashirin kafin ya rasu kamar yadda ka zo ka ce yau nawa ga wata yau uku ga sha'aban sai ka ce saura kwana ashirin da bakwai sha'aban ya ƙare balarabe ba zai gane ma ne ka ce ba duk ce gaba ɗaya gwaran shi kai suka tarke shi da cewa ya karya doron al'adar zancen larabawa abin da ya ta haka muni shine ga hadisan da ba su inganta ba hadisan ba za su iya taimakon shi ba to ga wannan jayyar sai dai ya malamai amma mu abin da Imam Bukhari ya rawaito kuma tabbatacce ya isa yana da shekara 80 an kai mishi yayi yayi maka shi kaciya shikenan zo magana yana da saboda ranin lokaci sai mu da an sai mu tashi kada zakar na riwaya sai ya yi sa'idi tana da muhimmanci kuma zai ci gaba ne da koro zance na abin da ya wuce a baya. Ya rasa da mawakan da ka shirin da ya ilanin sa da wasu miliyan da akwai wala ko shi ne da wasu